أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kafirai suna gaggauta wa kansu azaba suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce in an ƙi ka ba yadda da magana ka ba za a halaka azaba za ta sauka au naqsibi min al-ard au naqsibi kisman min as-sama ka ka ce za a halaka in ba bi ka ba to gashi wa bi ka din ba ina azabar yaushe za ta zo ne yaushe za ta zo ne wai tajin duniya tajin kiyama da ke cewa za a tada mata to yaushe ne ne za a yi ne suna gaggautawa kansu da azaba wa yastajilunaka bil azab fa laula ajalun musamman raja'amul azab suna gaggauta maka da maganin azaba ba don an riga kowa an rubuta masa ajalinsa ba sai ajalinsa ya zo tukune ya mutu ba da irin wannan rashin kunya da suke masa suke maka da mun sauka musu da azabar amma kowa sai ajalinsa ya yi
لو يعلم الذين تقوا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون wa'annan kafare masu neman gaggawan cewa yaushe azaba za ta zo yaushe za a yi tashin kiyama lau ya lamun lazina kafaru wa'annan kafare da sun san ah, hina la ya kufu na wujuhin munnara in an tashi tashin kiyamar yadda wuta za ta yi musu ta kama su ta fiska ta kama su ta baya ta kama su ta ko'ina ba za su iya tarewa kansu wannan wutar ba la ya kufu na wujuhin munnara wala an zuhurin ba za su tarewa kansu wuta ta fiskar su ko ta bayan su ba wala hum yunsaruna ko ba su da wanda za su taimake su su baiwa Allah hakuri a daina yi musu azaba da sun san haka abin zai zama ai ba za su ce yaushe azab yaushe tashin kiyama yaushe tashin kiyama yaushe za a mutu a tashi yaushe azaba za ta zo da sun san haka da ba su yi haka ba بل تأتيهم طرفة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبحثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون بل وهك بني tashin kiyama mutuwa ta tihin za ta zo musu baktatan a cikin fuja ba zato ba ba tsammani sai ga ta zo musu in mutuwar ce haka ne in tashin duniyan ne ma haka ne to wayannan guda biyu duk Allah ya boye su don rahama Allah ya boye wa kowannen muran da zai mutu sai dai mutuwa ta zo fuja ko da ya yi rashin lafiya mutane za su damu amma ba ainun ba ai ba rama ya yi rashin lafiya fiye da haka har muka fitta tsammani gashi ya rayu to in in rashin lafiya ya sa ya kama mutum kuma sai a tuna wancan rashin lafiyan da yayi ya tashi din suna tsammani wannan ma za a tashi har wanda ba za a tashi ba ta zo a cikin fuja haka kuma domin da an san kowa ya san lokacin da zai mutu da ya kare kullum sai ta lissafi yanzu saura shekara goma kenan yanzu saura shekara tara kenan yanzu saura shekara takwas har kuma kidaya sai mutum ya kasa yin komai hankalinsa duk ya tashi hankalin masoyansa duk ya tashi shuka ta gagara gini ya gagara komi ya gagara ka ya zan yi ni da yake saura na shekara kaza zan mutu to amma sai Allah ya boye kana cikin tafiya kana tsammanin kakanka ya shekara 80 kana tsammanin za ka kai can sai mutuwa ta zo cikin fuji'a ta dauke ka haka kuma tashin duniya mutane ba san lokacin da tashin duniya zai zo Allah ya boye saboda rahama domin da an san lokacin tashin duniya sai a daina gine-gine a daina shuke-shuke a daina dashe a daina duk abubuwan rayuwar duniya to a sai ana cikin haka ana buri za a rayu sai lokaci daya a cikin hujja sai a ga tashin duniya ya zo law ya lamu na hiya la kufuna wujuhun law ya lamu allazina kafaru hiya la kufuna wujuhum nara wala an zuhurihim wala hum yanzurun bal ta'tihim baghtatan fatawatuhum za ta zo musu ne a cikin hujja fatawatuhum sai ta ta dimautar da su a cikin hujja fala yastadiuna raddaha ba za su iya kuma mai da ita cewa a canja rana a canja rana a mai da wannan ranar ba yau ne ba a mai da shi wata rana ba za su iya mai da ita wata rana ba wala hun yin zaro na kuma za a dakata musu ba
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد حقيقة استهزئ أن يورجي برسل من قبلك أنوى منزلين da suka riga ka su ma an yi musu istihza'i din wato an mai da su wasa din ana ana musu dariya kaga ga manzon Allah fa ga shi zai tafi kasuwa ga manzon Allah fa ga manzon Allah kuma a cikin izgili suke faɗin haka manzon Allah ya yade akwai aika ne daga Allah akwai sabon labari yaushe za a tashi wai in an tashi din kaza kaza kaza suna wai ya rasulullah kai hakuri ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablika duk abin da aka faɗa maka irin abin da aka faɗa manzanni ne wanda suka riga ka kamar yadda zamu karanta maka kaji tarihin su filla filla a cikin suratu hudin ko suratu shu'ara ko suratu daud ga sunan da zamu karanta maka yadda yadda aka yi ko suratul qasasi ولقد أوتي برسل من قبلك فهاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ما كانوا يستهزئون abun da suka mai da shi wasa dariya din fa haka biyu nan da nan sai ya sauka kansu ma kanu yastaziyuna bihi sai ya sauka kansu fa haka biyu sai ya sauka kansu shi ma kanu bihi yastaziyuna din wanda suke suka mai da shi wasa din قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم محرمون قل من يكلأكم بالليل والنهير من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ko da kuke inkarin arrahamanu su ba sa su a faɗi arrahamanu duk sunayen Allah sun yarda sunayen Allah ne amma banda in an faɗi arrahamanu arrahamanu ai sunan wani wani mutum ne a yamama bal ba haka ba ne kul ka gaya musu man yaklaukum bil laili wan nahiri min arrahman idan ba ku san arrahmanu ba wane ne yake yake kiyaye ku dare da rana ai arrahmanu inna shine Allah mai kiyaye ku dare da rana kowane mutum Allah ya sa masa mala'iku masu kiyaye shi dare da rana ba za su rabu da kai ba sai ran da ajali ya kare su gaya wa ubangijinsu wanda ka haɗa mu da shi din nan ga kwanansa ya kare amma kullum Allah ya sa lahu wa qibatu min bayni yadihi min qalbi ya fazuna min amrillah suna kiyaye mutum dare da rana man yakalawkum bil layli wan nahari min arrahman bal hum an zikri rabbihim mu'ridun bal ba haka bane kun wayannan kafirai mu'riduna masu kau da kai ne an zikin rabbihim gabarin alqur'anin ubangijinsu ko gabarin tuna ubangijinsu ko gabarin ambaton ubangi ubangijinsu arrahman
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسألون am lahum aliyatun tamnahum min dunina la yastarihu nasrahum wa la hum minna minna yushabun am la ha لا يستطيع نصر أنفسهم لا يستجيب نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون أم لهم آلهة ko wai su suna da dodanni da suke bauta musu su dodannin a yamna'unahum za su kiyaye su in wani abu zai same su dodannin za su iya kiyaye su mukan mun gaya musu man yakalakum bil laili wan nahari min ar-rahman ar-rahman shike kiyaye su dare da rana amdahum alihatun yamnahum min dunina ko suna da wasu dodanni da suke kiyaye su dare da rana din in ba mu din ba bal kanu bal la an لا يستطيعون la yastajna za ku zai su dodannin ma ba za su iya kiyaye kansu ba idan gobara ta taso dodo yana nan sai gobara ta zo ta kona dodo dodo yana kallo wanda ba zai kare wa kansa wani abu ba ya kare wa wani ai su suka yi dodon da kansu in na karfe ne su suka yi shi in na katako ne su suka yi shi in na tagulla ne su suka yi shi to kai abu da kanka kace wai ya zama allanka banda wautan kafiri ga kuma mutum cikakke cikakke mai amana wanda yake Allah ne ya aiko shi kuma gaskiya yake yi ga alamomi duk sun nuna wanda ya kawo wannan littafi lokacin da a garin da babu ilimi ba karatu ba malamai a makka ya kawo wannan littafi kuma ko rubutu bai iya ba yana faɗin yadda aka yi aka yi sama da ƙasa da abin da yake tsamanin- tsakanin sama da ƙasa da abin da ake yi tun ba yi halitta ba da abin da za a yi nan gaba da abin da za a yi a cikin kabari da abin da za a yi a filin kiyama da abin da za a yi a shiga wuta Allah ya kiyaye mu da abin da za a yi na shiga aljanna Allah ya kai mu da abin da za a je fadan Allah duk yana ba da labari yadda ake kera jinji a cikin uwarsa duk ya ba da labari wannan ba za ka bi shi ya gwada maka hanyar Allah ba zai ka kawo dodon banza shi ma ba ya taimaka kansa komai wala hum minna yushabuna kuma mu ba za mu ba ma tare da dodo ba za mu zama muna tare da dodo ba balle mu taimake su domin in zaka mutum addu'a zaka ce masa hibaka Allah Allah yana tare da kai Allah ya kiyaye ka Allah yana tare da kai Allah ya kiyaye ka to ba ruwan mu da dodo balle mu taimaki dodo balle mu taimaki mai ban- mai bauta wa dodo dodo ma bai bauta baya amfana kansa komai بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون آه، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أو هم الغالبون بل متعنا بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم الأمر أولا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ألف- أفهم الغالبون a wannan mutane daɗi ne ya yi musu yawa har suka samu dama suna bautawa dodo mu muka jiyar da su daɗi muka ba su jin daɗi muka ba su dukiya muka ba su lafiya da su da iyayen nasu domin an tambaye su waye sama waye ƙasa sun ce Allah wa yake tafiyar da dukkan lamura su ce on yi dabbirar su in sun ce Allah ya ce to don menene ba ku bauta masa suka ce ba su gada ba dodo suke bauta haka suka tarar iyayensu da kakanninsu to da iyayensu da kakannin nasu duk mu ne muka jiyar da su daɗi daɗi ya musu yawa har suka bar bautan Allah suna bautan dodo bar matana haura ba hatta tsada alayhim umur har she- har rayuwa ta yi musu tsawo suka kai inda suka kai a wani mira wannan na tilar da nan kusa min turabiya ba su ga yadda muke yi da su bane muna zakewa kasarsu muna rage ta a hankali a hankali yau ka ji mutum goma sun zo sun musulunta jibi ka ji mutum goma sun zo sun musulunta gata ka ji ji mutum goma sun zo sun musulunta duk wannan masu musulunta na cikin kasar arna ake ragewa ana kara kasar musulmi kullum muna rage mutanensu muna kara namu ba sa ganin haka ne su wa'azantu a walawe da wannan natar nan ku zuwa min atrabiya muna rage kasa da ta gefanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato rage kasa mafi muni ba kawan mutuwan malamai musamman malamai yawanci in sun mutu sai ga wanda suka gaje su ba su da ilimi to kaga an yi asara kenan shine babban asara malamai suna mutuwa ba su da magada a cikin ilimin da suka suka suka suka mutu da shi idan malami ya mutu bai bar magaji ba hakika an yi asara an yi asara iliminsa na tsira nan kusa mai atrafiya afahumul ghalibun to da jama'an mu da jama'an su zuwa yi masu rinjaye inna jundana lahumul ghalibun jama'an Allah su ne masu rinjaye
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء ولا هم ينذرون قل إذا ما يرضى إذا ما ينذرون قل يا موسى يا رسول الله duk abin da na faɗa muku ni din nan duk abin da na faɗa wahayi ne kul inna ma unzirukum bil wahayi maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi guda uku ce dukkan su wahayi ne idan ya faɗi wannan yake wannan alqur'ani ne ku rubuta shi da sunan alqur'ani domin shi wahayinsa daban da sauran wahayoyi yakan zo masa ne a wani lokaci sai ya yi zufa to in abin ya yi sauƙi sai ya faɗa mutane abin da mala'ika ya kawo masa wani lokaci ku mala'ikan da yake gani ya faɗa masa wani lokaci kuwa a tsakaninsa da Allah to idan ya faɗi abu alƙur'ani ne sai a rubuta shi da sunan alƙur'ani idan kuma hadisi ne zancensa ne sai ya yi zancen kamar yadda malamai suke wa'azi suke magana to wannan sunansa hadisi to shi ma wannan hadisin zai ce daga Allah ya ji shi ba tare da jibrilu ba ana kiran wannan hadisul alhadisul qudsi hadisi na tsakanin Allah da manzon Allah ba wasiɗan mala'ika ana kiran sa hadisul qudsi to daga alqur'ani sai wannan hadisin akwai kuma wanda zai yi magana kamar na yau da kullum to duk abin da ya faɗa dai wahayi ne tunda Allah ya ce mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhi duk abin da annabi ya faɗa ba daga son zuciyarsa ba ne a'a wahayi ne daga Allah duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa kuma ataykum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa duk umurnin da ya bayar Allah ne ya bada umurnin sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mutane su mai da hankali su girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan darajar da Allah ya bashi duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa duk umarnin da ya bayar Allah ne ya bada umarnin amma kuma sai aka bambanta aka ce wannan alqur'ani ne wannan hadisul qudsi wannan kuma hadisin sa bambancin su alqur'ani duk harafi da ka karanta zaka samu lada goma kuma kuma littafin sa baka da iko ka taba sai kana da alwala sai dai larurar karantarwa ko larurar koyarwa ko koyo kuma mai haila ba ta tabawa kuma akwai abubuwa da bambancin tsakanin alkur'ani da sauran hadisi na kursi da sauran hadisi na yau da kullum saboda haka amma duk abin da manzo Allah ya faɗa to daga Allah yake ko menene a cikin ukun nan duk abin da ya faɗa daga Allah ne wurin nama unzirkum bil wahyi kul ga ya musu innama iyaka dai unzirukum bil wahyi duk abin da na muku gargadi da shi to daga Allah ne wahayin Allah ne daga magana daga magana Allah magana ta take sallallahu alaihi wa sallam in alqur'ani ne gashi a tabbaci alqur'ani ne domin da farko ya hana a rubuta komai in ya faɗa sai alqur'ani kadai da farko da abubuwa suka tabbata mutane sun natsu shi shiga hankalinsu za su iya gane tsakanin alqur'ani da hadisinsa to sai rannan ya yi magana sai wani mutum ana kiransa abu shahid yace ni ba na iya ganewa sai an rubuta mini an dauke uktubu la bi shahid ku rubuta masa To da- to daga nan ne aka samu an soma rubutun hadisi to an rubuta hadisi amma ba a tara shi ba sai da aka tara alkur'ani zamanin abubakar da ba qur'anin a daure to da aka tara shi aka ɗaure shi aka ajiye shi da shawarar sayyidina umaru saboda mutuwan da mahaddata suka yi wajen yakin ridda da aka ajiye shi bayan abubakar ya koma hannun umaru bayan umaru ya koma hannun ummul mu'minin hafsa shi alqur'anin domin ita kadai ce mai rubutu a cikin matan manzon Allah ba sa rubutu su ma sai hafsa ita kadai take rubutu aisha ga ta da cikakkiyar malama mai hadisi da yawa amma ba ta rubutu a to daga nan da sai na usmanu ya kama a zamaninsa ne da ake jayayya wajen karatu ni ga karatu na wacce ma ni na ma ni na ba haka karanta ni ma ba na haka kan to aka zo aka yi masa kuka aka ce ya kamata ya rubuta ya sa rubuta qur'ani a aika wa duniya ya zama an rabe an raba gaddama duk abin da ka gani a wannan littafin to shine alqur'ani to amma hadisi sai da hijira ta kai shekara 120 aka ba da umurni a tara a tara hadisai a tara hadisai aka so mu tara su da kuma daga baya aka samu mazaje masu tacewa tsakanin hadisin gaskiya da hadisin ƙarya ba don haka ba da hadisin ma sai ya zama ah, ba a tara shi ba don an ba da umarni ba kudin na ba unzirkum bil wahyi wala yasma'u summu du'a amma as-summu kurame la yasma'u du'a ba za su ji kira ba komai kiran da kaiwa وما أنت بهذه الأمي عن دلالتهم وما أنت بهذه الأمي عن دلالتهم بذاك جيد كرما مغانا با بذاك كدن تاو مكاو هنيا يبي با يكا كان كان تبيا ذاك دوزي كذاك بياري ودشي ذاك تدبيشا كذاك جي كدو دا إتا إنك كدن تاو مكاو ونن كاي أسارا كدن جنكا بذي يغاني با أها وما إذا ما ينظرون إذا ما ينظرون إذا أمس غرغدي بذاك جوا سوكرا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وإن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين amma da za a samu ƙyar azaba kaɗan daga Allah ta taɓe su sai su yi ta ihu su yi ta raki suna ce ya wailana ya halaka mu ya kaito mu inna kunna zalimin mu muka cuci kanmu da muka saba wa manzannin Allah
ولقد أنزلنا القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا هاتبين kun ji daren da za a yi tashin kiyama kafirai ba za su tare wa kansu wuta ta fiskar su ba za su tare ta bayan su ba kuma ba- ba wanda zai tare musu to wannan ranan duk mai aiki ya yi aiki kamun wannan rana za a sa sikelai masu awon kaya in an je lahira za a sa sikeli wanda dawar mawazin alƙista kuma na adalci liyomil kiyamata a cikin ranar tashin kiyama fada ta zalam nafsun shay'an ba za a zalunci mutum da komai ba in ya yi kyakkyawan aiki faman ya man misqala zarratin khairan yarahu waman ya man misqala zarratin sharran yarahu duk abin da ka aikata na alheri komai kankantarsa za a nuna maka shi gashi a sa maka shi a cikin sikeli amma in dai alheri ne ma in ka aikata ɗaya Allah zai kawo kamar sa tara ya haɗa maka ka samu goma idan kai mai karamar daraja ne a cikin musulunci in ko darajar ka ta hau ba ɗaya a ƙaro maka tara ba ne a ɗari bakwai za a baka don wannan man jabi na santi wadda shirin saliha ne a hau da darajar ka kowane guda ɗaya sai a biya ka ɗari bakwai masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allahu wasi'un alim in ko darajar ka ta karu ta fi haka akan kowane aikin ka guda daya za a biya ka miliyan biyu kamar yadda hadisi Abu Hurairah yake cewa innal mu'mina la ya'malu amalan yuqabi alfai alfi hasana falamma qala sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima kullum mutum yana ƙara daraja ana ƙara masa ana ƙara wa aikin sa daraja kamar yadda gwamnati take ƙara wa mutane idan darajar ka ta ƙaru ka wuce 04, 05, 07 kullum a ƙara maka daraja a ƙara maka kudi har ka kai 17 to darajar mutum a musulunci yadda yake samun ɗaukaka yadda yake tsakaninsa da Allah Allahu akbar ya yi kyau wato ya zubar da komai ya kama Allah tsakaninsa da bayin Allah kun assalamu alaikum ta yi kyau tsakaninsa da bayin Allah ko dai ya yi musu alheri ko dai kar ya cuce su kada kar ya yadda ya cuci bayin Allah ya yi musu alheri in ba zai yi musu alheri ba domin khairun nasi wa yanfa'un nasa fiyayyen mutum cikin mutane wanda yake amfanar da mutane idan ba za ka iya amfanan bayin Allah ba to kar ka cuce su shine yasa farkon sallan mu Allahu akbar mu ba Allah haƙƙinsa karshen sallah assalamu alaikum mu ba bayin Allah hakkin su na zaman lafiya kar mu zage su kar mu cuce su kar mu bata musu suna kar dai mu yi musu abin da ba shi da kyau yadda za su yi karan mu wajen Allah Allah ya dauki ladan mu ya biya su saboda haka mutum ya kare kansa ubangiji tabaraka ta'ala zai sa sikeli ai awun kaya ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a ga kato mai yawancin abinci mai yawan sha ruwa kato da shi da kayan sai an kawo an jefa akan sikeli sikelin ba zai ji nauyi ba ba zai ba zai nauyi ma ko na fufuken sauro ba saboda babu babu alheri cikin sa saboda wani yaman min tsara zarratin khairan yara in ka aikata alheri kuwa sai alheri yayi nauyi fa amma man saqulat mawazinuhu huwa bi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiya duk wanda awunsa yayi nauyi to ya nuna sai a bashi a takardarsa ta hannun dama ya ji daɗi yana nuna mutane ha umurahu kitabiya don Allah ku ga takarda na an sallame sai shiga aljanna kai ikrahu kitabiya ku ga ma takardar da aka wani an sallame sai shiga aljanna idan ku an in ku an abun ya baci an yi awun ya baci to sai a ba kafiri littafinsa ta bayan bayansa ko ta hagun dinsa wa ma wani da kitabu bi shimalihi to wannan kam ko wara a zarihi wata wa yadda su bora wannan kam sai ihu Allah kiyaye jama'a mun ta aikata aikin alheri mu aikata aikin alheri a yawan da istighfari da yawa saboda maganin zunubai maganin shedan a yawan da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tarewa wajen annabi duk wanda ya tare wajen annabi fa suna ake kiransu la khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan kuma ta la ilaha illa tare wajen Allah gaba daya Allah yana cewa akwai wata rana mai girma mai ban tsoro tana zuwa gaban mu ba ta da magani sai mutum ya tare wajen Allah tun bai mutu ba tun mutum bai mutu bai tare wajen Allah wannan shine maganin zaman duniya in rashin lafiya ne ma ya samu ka koma wajen Allah in mutuwa ce ta same ka mata can ta same ka can kana wajen Allah in a mota ne in a asibiti ne in a gida ne in a gobara ne in a ina ne ma ne mutuwa ce ta same ka wajen Allah malakun ba su same kana wajen Allah tashin duniya same kana wajen Allah shikenan ka zama la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ba bakin ciki wannan ko ta hanya biyun da na faɗan nan ta nan ake samu tsakaninka da Allah akwai Allahu akbar tsakaninka da bayan Allah akwai assalamu alaikum amma ya rasa ɗaya tsakaninka da Allah ba Allahu akbar to ko da tsakaninka da bayan Allah ku assalamu alaikum in ka je lahira kai dan wuta ne amma in tsakaninka da Allah ku Allahu akbar tsakaninka da bayan Allah babu assalamu alaikum to za su yi karan ka ɗaya duk ladan ka biya maka bashi da shi akai ka wuta amma tun da kana da imani za ka fito watan wata rana akai ka aljanna bayan an wanke ka Allah kiyaye wannan zulmu wazin qidal liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an ba za a zalunci mutum ko da komi ba ba za a ƙara masa mugun aikinsa ba ba za a rage masa kyakkyawan aikinsa ba balle ma mugun aiki in ka aikata mala'ikan dama zai gaya wa mala'ikan hagu dakata dakata kaka rubuta ka sani ko zai tuba yanzu ka yi wahala a banza dakata ko zai tuba in an dare bai toce to zan rubuta to rubuta daya to amma in aka aikata aikin alheri nan da nan za a rubuta goma ba sai an jira wani lokaci ba Allah yana son mu domin mutanen annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam fara da zama nafsu shay'an wa in kana min tsadu habbatin abin da kai ka dadin koda gurgudun kwayar komayya ne a dai na biya za mu kawo abin naka mu sa maka a cikin skeli mu auna maka wa ka bai bina hasibina mun fi kowa iya lissafi da iya aiki in Allah ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين دام الله يا كيا ما نفرق سورة نان mun aiki manzanni mun aiki manzanni kamun ka zo ya yi mana magana a farkon sura to yanzu zai shiga bayanin manzannin kenan fasalu
وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون yanzu za faɗi mazajen da aka aiko duk waɗansu daga cikinsu kenan a nan yanzu wa daga hakika atina musa wa harun furqana wa ziya'an wa zikra lil muttaqina abinda yasa aka fara da annabi musa da haruna don littafinsu shine yake kama da alkur'ani banda alkur'ani ba littafin da ya fi littafin annabi musa domin shine babban littafin da yawancin annabawa suka yi aiki da shi inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkum biha annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna labaru mastubizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada yawancin annabawa da taura suka yi aiki har annabi isa ma da ita ya aiki kamun a bashi injilarsa da aka bashi injilar ta zama yana aiki da taura tare da injila din wa daga dadi na musa wa harun al-furqana hakika mun ba annabi musa da harun littafi taura kenan alfurqana mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya mai rabe tsakanin halal da haram saboda haka kaga shi ita taura an ba ta sifa irin sifan alqur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira daga gadati na muzi harun furqana wa diya'an wa zikran ko an ba shi har yanzu sifan alqur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina shi taura haske ne kamar yadda ƙur'ani haske ne wa diya'an wa zikiran wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون سواء أن المتقين ما سوران الله وأن التوراة أنفاني سجنا سوني ولن نسكي يخشون ربهم suna jin tsoron ubangijinsu khashiyatu tsoron Allah ina ba kaman khawfu khawfu tsoro kawai zalla amma khashiyatu yana da tsoro da girmamawa alladhina min khashyati rabbihim mushfiqun masu tsoron Allah ubangijin su hum min sa'atin mushfiqun ko masu jin tsoron tashin duniya ba irin mace masu yi hadal wadu in kuntum sadiqina ba su suna jin tsoron tashin duniya don sun san karshen lamarin za a auna kaya ba su san yadda abin zai zama ba yashhadu rabbuhum bil ghaibi suna jin tsoron Allah ciki da bai a boye da a bayyane wa hum su mushfiquna masu jin tsoro ne min sa'adi na tashin duniya
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون fa hadha dhikrun mubarakun anzalna wa antum lahu munkirun ubangiji yace kun ji labarin da at-taura da muka ba annabi Musa da annabi Haruna to ga wani babban littafi ya zo muku kuma babban littafi mai albarka wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wannan littafi daraja ne gare ka ya rasulullah kuma daraja ne ga ga mutanenka larabawa kuma daraja ne ga mutanenka dukkan mutane wanda suka yi imani da shi آه، مبارك من يوم البركة أنزلنا وأن بك سوكر دشي آه، وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون داما منشي ku jahilai in ba ku sani ba fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna to ga wannan ga zikru ya zo alqur'ani kenan duk wanda bai san tarihin annabawa ba to ya karanta alqur'ani zai ji tarihin annaba zai ji mazaje ne waɗanda Allah ya aiko su suka isar da aika wanda suka yi imani Allah ya tsirtar da su wanda suka yi kafirci Allah ya halakar da su za a ji labari ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عليم
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد حقيقة آتينا إبراهيم رشده kamar yadda muka ba annabi Musa da Haruna littafin at-taura annabi Ibrahim mun ba shi shiriyarsa su bi lule su bi Ibrahim wa Musa mun ba shi shiriyarsa min qablu kamun zuwan at-taura kamun zuwan annabi Musa kamun zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kullun yana magana ne da tauhidi shi annabi Ibrahim tun tashin da tun yana karami رئي كوكبا قال هذا ربي فلما أفر قال لا أحب الآفرين فلما رأى القور باذيا قال هذا ربي فلما أفر قال إن لم يهدني ربي لأكون من الضالين ولما رأى الشمس باذقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين كل ما غنسا يا النبي إبراهيم أن لا يسير الذي تنينا كريمي عليه السلام وكنا به عالمين وكنا عالمين به muna tare da shi shine shugaban masu kadaita Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا mun maka wahayi ka bi hanya irin hanyar kakanka na Ibrahim hanyar kadaita Allah hanya miƙaƙƙiya wannan yana nuna darajar annabi Ibrahim alayhi salam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi shine shugaban dukkan talikai shine shugaban dukkan annabawa shine shugaban komai da komai na addini amma annabi ibrahim kamar misali kamar shugaban gwamnati ne da shugaban siyasa dukkan siyasa idan tauhidi ne to shugaban wannan siyasa annabi ibrahim ne in kuwa harka na gwamnatin allah ne a wanda allah ya nada akan gwamnatin shine wakilin allah mutlaki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma siyasa ta tauhidi kuma annabi ibrahim wannan abun na hannunsa aha إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون tuna lokacin da ya gaya wa liyabiye babbansa azara wa liqaumihi da sauran jama'arsa ma hadhihi tamathil allati antum laha akihun menene wannan dodanni da kuka lizimta kullum kuna bauta musu menene su menene waɗannan har wajen na abana na abidin ba su da wata hujja su daga jawai sun tatta iyayensu suna bauta dodannin ne shi yasa suke bauta musu wata da alaihim na ba ibrahim إذ قال يا أبي قوي ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون قالوا ولو جنا آبانا آه كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم لكم فإنه عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين هكا أن إبراهيم يجي musu me suka ce wai iyayensu da kakanninsu suka samu suna bauta musu yasa suke bautawa قال لقد كنتم
lagar kuntum antuwa ba'ukum fi dalalin mubin ai da ku da iyayen naku da kakannin ku duk wajen bautan dodo kuna cikin bata bayyananniya annabi ibrahim alayhi salam shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah ya ce mana tun daga adamu da hawwa da ya shigo cikin wannan jiki irin namu na adamiyya lokacin da Allah ya tusa shi a cikin wannan jiki irin namu na adamiyya to tun daga hawa'u da adam wato mahaifiya kenan da mahaifi na farko na wannan jiki ma masani shay'un min amri jahiliyyati wani mummunan abu na jahiliya bai taba taba ni ba ba taba samu uwar da za ta haifi manzo Allah ta zama arniya mai bautan dodo ba ba taɓa samun uban da zai haifi manzo Allah uba ne mai arne mai bautan dodo ba sai dai in ya zo lokacin da babu shiriya shi ya zama kawan dolo kafirai suna bautan dodo shi baya yi in an nemi ya ma yaki ya zama kawan dolo a cikin mutane shi saboda shi yana tare da tauhidin Allah a boye to babu annabin da zai zo ya bude shari'a balle ya bi mata da maza duk kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkakakku ne abin da yasa mutane suke shan wahala wajen azar azar gaskiya ne ba baban annabi ibrahim ba ne domin da uban annabi ibrahim ne shi azar to da manzo Allah ya taɓa bi kenan hannun kafirai don azar kafiri ne tun da alkurani ya gaya mana fadan mata bayyana anna aduwwul lillahi tabarra minhu da annabi ibrahim ya gane shi wannan tsohon makiyin Allah ne sai ya rabu da shi to shi a hannunsa ya girma shi dan uwan babansa ne shi annabi ibrahim a azar dan uwan babansa ne domin ya yi alkawari lokacin da ya kawo shirya daga Allah ya kira shi ya abadi لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بابانا me yasa kake bauta abin da baya ji baya gani baya amfanan ka da komai ya abati inni qad ja'ani min al-imam ya wattabini ahdika siratan sawi siratan sawiya ya babana ilimin da bai same ka ba ni ya same ni Allah ya bani ilimin da bai baka ba ka bi ni nuna maka hanya madaidaiciya yayi masa wazi yayi masa wazi yayi fada yace anta a أراجم أن أنت على يا إبراهيم ده إن لم تنتهي لأرجم أنك واحد من قال سلام عليك سأستغفر لك ربي نان لوكتين ده يجي شي كده na nema maka gafara wajen Allah to ya nema maka gafara wajen Allah din wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini wa yub'asun to daga baya da ya kaure ya koma Falastin ya tsufa annabi Ibrahim din Allah ya bashi ƴaƴa bayan tsufansa tsohon kuma ya riga ya mutu amma ya biyo shi shi azar din to da ya mutu annabi ibrahim ya samu ya'ya bayan ya tsufa yana roƙon yana gode wa Allah alhamdulillah wa habali alal kibar isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a na gode wa Allah da ya bani ya'ya bayan na tsufa ina da shekara 120 na samu isma'il bayan nan da shekara 13 aka ƙara min na samu ishaq na gode wa Allah to ba kamun ya gama maganar muke ji yana cewa rabbana rafir li wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab da karshe Allah ina roƙonka kamin gafara kai wa iyaye na guda biyu gafara da dukkan mu'minai har ranar tashin kiyama to kaga nan ya sa uwarsa ya sa ubansa cikin neman gafara bayan ya tsufa can kuma tun ba tsuwan bane ya gane shi wannan babban nasa kafiri ne ba zai musulunta ba saboda haka a tabbatar kenan wajen muhaqqiqin azar ba shine mahaifin annabi annabi Ibrahim ba da wannan addu'ar ba zai yi ta bayan ya tsufa tunda ya riga an gaya masa wannan aduwwul lillahi ne ma hadhihi tamathil lati antum la akihun qad wajanna abana laha abidin قال حقيقة لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين in dai kun gaji wannan abu ne ku da iyayenku da kakanninku na bauta wannan hakika da ku da iyayen naku da kakanninku duka kuna cikin bata bayanin ne
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين kad wajitna bil haqqi ya man min al-la'ibin suka ce wannan shin da gaske kake yi ne mu bar abin da iyayenmu da kakanninku suke bautawa mu bi maganar ka ko ko kana mana wasa ne da gaske ke yi ko kana mana wasa ne amma ni wallahi qad bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarakum
رب السماوات الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين qad bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahun wa ana ala zalikum min ash-shahidin kare ce bal ko kaɗan me ya kawo maganar wasa ina muku maganar Allah maganar shirya maganar annabci ku ce wasa ai dodo abun banza ne rabbukum rabbus samawati wal ardi ubangijin ku na gaskiya shine wanda ya sama wanda ya kasa wanda ya yi ku da ku da iyayen naku da kakannin ku da dodannin duka shine Allah na gaskiya Allah ubangijin ku allazi fadalahunna wanda ya kagi sammai da kasai ba tare da ya gani wurin wani ya koya ba wa ana ana da zalikum min ash-shahidin ni da abin da na fara muku nan na tabbata haka yake تالله يأتيكن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين wallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin to sai abin ya dace lokacin zuwa suna da wani idin su na taron su ne idan za su tafi idin na taron nasu sukan kawo abinci su aje wajen dodannin nasu su ajiye abinci wai saboda neman albarka to in sun dawo daga can wasan idin nasu sai su zo su ci abincin hawaido da ne su riga sun sa abincin albarka to sai suka ce ibrahim bismillah ka tashi mu tafi wajen idin mu to ya so ma kamar zai bi su je inni saqim ban da lafiya to cewa bai da lafiya din nan da kuma sarkin misir da ya tambaye shi mene wannan matar mai cikin kace ce ufti Sarah mufti yar uwata ce da kuma wanda magana da za ta zo gaba كبيرهم هذا فاسألوهم وإن كانوا ينطقون آه بل فعله كبيرهم هذا na uku kenan suna ce wai wa'an- wai annabi annabi Ibrahim bai taɓa yin ƙarya ba sai sau uku wannan ma gaba ƙarya ba ne gaskiya ne cewa ita yar uwarsa ne ai yar uwarsa ce domin su ƴaƴan baffanu ne da shi da ita ta zama yar uwarsa kenan Ah, kuma duk duniya a lokacin su kaɗai ne musulmi yar uwarsa ce musulma kenan bai ce dai matarsa ba yake yar uwarsa wannan ba ƙarya ba ne kuma inni saqim da yake ba shi da lafiya ba zai je wajen wasan masu- wasan arna ba a to ai kowane mutum ba shi da lafiya sai wanda Allah ya warkar da shi kullukum maridun illa man shafaituhu ko kuwa yana nufin ko- mutum kowane iri ne ko yana da lafiya dai wata ran zai yi rashin lafiya to wannan ma ba ƙarya ba ne gaskiya ne ya tattare dodanni ya rataya gatari a wuyan babban su da suka zo ka tambaye shi sun ji labarin shi ne ya sassare dodannin ya yi labarin wannan do- wane ne ya aikata wannan aika aika a dodannin mu ce a, babban sunan ku tambaye shi mana babban sunan shi ya aikata ku tambaye shi to cewa babban su shi ya aikata ku tambaye shi din wai shi ma ƙarya ne to yana nufin babban alloli da ai Allah shine babban alloli ko lokacin da yake saran dodannin nan wa yake saran su Allah ne yake saran su ko fa'alahum kabir fa'alahu kabirum haza kenan to duka ya- su annabawa masu karamar daraja ma inda da masu karamar daraja ko da yake akwai wanda suka fi juna tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din annaba duk gaba ke daya manzanni sun fi su daraja manzanni dukkan su gaba daya guda hudun nan sun fi su daraja ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم النبي نوح النبي ابراهيم النبي موسى النبي نوح النبي عيسى to na sama da su gaba ɗaya na sama da kowa da komi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Wa- ƙarya ba za ta zo wajen bakin annabi Ibrahim sai dai tawili tawili
wallahi da shi zan nan tallahi ya- to za su tafi kenan shi bai je ba da- da wanda suka ja shi za su tafi da shi din yace ni ba da lafiya sai suka tafi da suka tafi sai waɗansu na baya sai yace wallahi na rantse da Allah in kun tafi sai na sassare dodannin nan naku kamar ya faɗa da raɗa ne ashe waɗansu na baya baya sun ji abin da ya faɗa wallahi in kun tafi bayan ku sai na sassare dodannin naka sai da akidan na asabakum ba da an tuwallu mudbirin in suka tafi kuka tafi wajen idin nan naku ne ko sai na tattare dodannin nan naku فجعلهم جبالا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون وجعلهم نندنا النبي بريزو يتسسارا يتسارا يتسارا نندنا duk gabaki da ya basu a kwance ya ya basu sararru illa kabiran lahum sai wani babba daga cikin su wanda aka yi masa ado da zinariya wanda inda zaka shigo wurin ma shi zaka fara fuskanta a cikin inda ake bautan dodannin shi zaka fara fuskanta illa kabiran lahum da Allahumma ilaihi yarji'una watakila za su dawo gare shi shi Ibrahim su tambaye shi ko wajen babban dodon su tambaye shi
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين
qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin az-zalimin suka dawo suka daddodani duk an sassare ga sunan an an sassare suna kwanci a kasa suka ce wane ne ya aikata ba wannan mummunan aiki wa dodannin mu wannan mutum akwai azzalumi macuci ya zalunce mu kuma shi ma zai ga abin da zai same shi ya zalunci kansa
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ana faɗa wane ne ya ana faɗa wane ne ya wannan aika aika waye mana wannan aika aika yayi zalunci ya sassare mana dodannin mu sai wani yace na ji wani saurayi wanda yake da wannan irin nufi sunansa Ibrahim yana faɗin zai aikata irin wannan aikin tallahi la akidan na asnamakum na ji wannan kadu
قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم
به على أيام الناس لعلهم يشهدون قالوا sai suka ce to ai wannan jita jita ne a ɗauko shi a kawo shi gaban jama'a a tambaye shi shi da bakinsa ya hurta shi ya aikata wannan aiki kaga kafurai ma waɗansu daga ciki suna kwatanta adalci kenan fatu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku kawo shi gaban mutane watakila mutane su yi shaida shaida ta tabbata a kansa duk wani- wannan jita-jita ne sai kun kawo shi a gaban jama'a قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم yanzu an kawo shi kenan a gaban jama'a din a gaban dodanni sararru da do- babban dodo wanda ba sare ba aka rataya masa gatari suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne ka aikata wannan aika aika da dodanninmu ya kai ibrahim
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فالبر فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال سيجي بل بحك بني ف- فعله كبيرهم هذا babban su wannan shi ya aikata saboda ya ga ana ana bauta kanana ana bauta kanana tare da shi yace bari ya kashe su a bar shi shi kadai a bauta masa shi kadai babban fishi yayi fishi yayi yaji ana bauta kanana ana bauta masa bari ya kare su ya zama saurashi shi kadai to shi ku tambaye shi faqaluhum in kanu yanbigun in suna magana ku tambaye su amsa su ba ku kaya- ku gaya musu gaskiya in yace kabirun haza annabi ibrahim ya ishara haza kamar ya Allah kenan alhamdulillah alisanu anta abdullah ka annaka tara shine shugaban isa alhamdulillah
kuma da tambaya to tambaya cewa ina son shi mata bayanin hukuncin yin buroshi da masu a cikin watan azumi ko ya da yau a yin wato goge haƙori da makilin na'am makilin yana da ɗan zaƙi mutum ya kiyaye in ya goge da makilin to kar ya haɗe wani abu ya sa ruwa ya kurkure bakinsa ina tsammanin ba wani abu ah, don ya kurkure bakinsa da ruwa bai haɗi komai ba ba zai masa komai ba domin hukuncin abin da yake bata azumi abin da ya je makogoro ko ko ya je kuwar hanji ta dubura yake bata azumi a sai wanda mai tambaya ta biyu ina cewa shi mai wasan kwaikwayo ne Mm.
wato suna yin finafinai Eh.
na hausa Mm.
shin akwai wani laifi gare shi yana yin wannan a- aikin mai wasan kwaikwayo abin da ya kamata ya kiyaye addininsa cikin wasan kwaikwayo kar ya yadda a nada shi abu jahalin yana magana abu jahali kar ya yadda a nada shi wani kafiri kar ya yadda a nada shi wani kafiri yana sukan musulunci kuma kar ya yadda ya faɗi maganar da ba haka take ba a musulunci amma don yayi haka ai wasan kwaikwayo wani lokaci wa'azi ne ya kiyaye abin da zai faɗa ya kiyaye abin da zai aikata
aka maka Allah tambaya ta uku mai tambayar na cewa mutum ne aka haife shi da kuɗi sai dai so abin da zai so ya rike canji ha mutum ne aka haife shi so abu to ya je sai canji ya rage eh ya zo sai ya rike canji Eh.
ba wanda ya haife shi ba Eh.
sai ya kashe shi ya ci a ran ko halal ya a ya ci haram don mutumin bai ce masa in wani abu domin mutumin bai ce masa in kudi ya saura naka ne ba bai ce masa in kudi ya saura naka ne ba kuma an tabai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan haramun sai- sai yace kowa ya cuci dan uwansa da komai za a yi za a yi hukunci sai suka ce walau qadiban min araqin ko da kari karyayyen magogin magogin eh, haƙoƙi- haƙ- haƙori mutum ya ɗauka na wani ya ce ko ko magogin haƙori na wani ka ɗauka
rauna lafiyar sai wanda suka kawo kurare suna sa musu addu'a ta akwai bayan Allah sai suna musu addu'a to Allah ya biya mana bukatu duk gaba da bawan Allah ya kawo kurare yana sai shi ma musu addu'a Allah ya biya masa bukata Allah ya ji ganmu Allah ya ji gan iyayenmu da iyaye iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da saka shi wani mu da alheri Allah ya ji gan musulmi maza da mata rayuwa da matattu Allah ya kiyaye mu kiyaye addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu Najeriya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya yi bala'i a Najeriya Allah ya saukar da albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki gaskiya Allah karya karya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama masu taimaka mana Allah ya taimake su duk masu taimakon addini Allah ya taimake su masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun Allah ya biya bukatun su Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nafi haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين